الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و يومنا عشرين قوة شادية وتوة ذي القعدة malaman lokacin ka ce ba a cewa bulqa'ida ko ba haka ba kafunkin nan fatha ake yi mata hijira ta manzon tsira manzon rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2025 za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma wanda ina ganin wannan shine karo na farko za a fara yin tafsiri a bayan sallah karama ko ba haka ba ba a taba yin tafsiri bayan sallah karama ba hutu ake shiga to amma saboda damana yanayin damana wani lokaci yana tsawo ba a saurin fara tafsiri bayan sallah babba muka ga a samu dan wani abu ko da dan kaɗan aka zakaɗa aka dan gurgusa shine zakaɗawa to kaga hakan yafi ko ba haka ba to dan haka dai insha Allah ta'ala za mu fara karatu da izinin Allah a cikin watan ramadan mun fara bayani a aya ta 27 zuwa aya ta 28 a shafi na 212 sai lokaci ya da halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar bi idnillah amma kafin mu tashi a wannan ayar alaramma zai koma mana farkon izu ko izihi a cikin suratun yunus in ban fada ba kina alaramma zai koma farkon izihi ko hizihi ko izu sai ya dauko karatu sai mu fara bayani a karkashin wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce wa yau mara shirhun jami'an duk da ke za ka koma can lillazi na ahsanul husna wa ziyada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
na'am to alaran ya yayi tariyar baya ya karanto mu da ayoyin alkur'ani mai girma to ni ma zan yi tariyar baya ko ba haka ba wato kun san muna gabatar da matsaloli da suka shafi zakka matsaloli na zamani ko ba haka ba wanda mun yi nisa cikin su tana yiwa zuwa bayan sallar Allah ya kaddara za mu kai karshen su sannan insha Allah ta'ala karatu ya koma yadda yake to amma amin Allahumma amin amma a yau ba da wannan mas'ala za mu buɗe ba mas'ala biyu za mu yi mas'ala ta farko za mu yi tariyar baya kan sallar idi an gane kotun da nan ana yin sallar idi ya kamata mu ɗan yi bayani a takaice kanta na biyu sai mu ɗauki ko da wani kaso na mas'aloli ko mas'ala game da abin da ya shafi mas'aloli na zakka sannan sai mu dawo cikin tafsiri da izinin Allah ita sallar idi kamar da muka sani sallah ce wadda take sunna ce muakkada kamar da malamai suka yi bayani amma an yi sabani wajen adadin kabbarorin da ake yi a cikinta a gane ko malamai sun yi maganganu kan adadin kabbarorinta har magana ɗai ɗai ɗai magana guda goma aka yi a cikin littafin al-mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya in ka duba zaka ga bayanai waɗanda malamai suka kawo kuma ka diba cikin nailul autar na imamu shaukani bal ma badruddin al-aini wanda yayi sharhi na sahihul bukhari ya kawo magana goma sha tara kan kabbarori sallolin iji ko ba haka ba to amma bari mu dan ce wani abu magana ta farko magana ce ta malikiya da hanabila wanda ke bin mazhaba ta ahmad bin hanbal sun kace ana yin sittu takbiratin fil ula za a yi kabbara shidda a raka'a ta farko wa khamsun fitaniya za a yi biyar a raka'a ta biyu kenan su a wajensu kabbara harama tana ciki mun gane ko sai a yi kabbara nawa sai a yi biyar sai su zan shidda in an taso ta tasowa tana ciki sai a yi nawa sai a yi hudu sannan su kuma malaman hanafiya suka tafi cewa kabbara shidda ne za a yi raka'a ta farko za a yi kabbara uku raka'a ta biyu za a yi kabbara uku ba sani ko mun fahimta ba yawwa su kuma shafi'iyya sun ka tafi cewa kabbarorin da za a yi guda bakwai ne ma'ana eh, in an kai kabbara kenan sai an yi kabbara nawa sai an yi kabbara shidda sun zan nawa bakwai kenan a raka'a ta biyu za a yi kabbara biyar an gane ko banda ta tasowa gidan sun zan shidda hujjar su hadisi na aisha daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yukabbiru fil fitr wal adha fil ula bi sab'i takbiratin yana yin kabbara bakwai wa fi thaniyati khamsan tabi kuma yana yin biyar sai sun kace to bakwai din nan za a sa kabbara harama cikin su ina fata ana fahimta ta an gane ko ko kuma a hidda kabbara harama ayi bakwai sannan kuma in an taso a fidda raka'a da za a yi sannan ayi raka'a biyar ayi kabbara biyar ban sani ko mun fahimta ba yawwa to abinda yasa wani zai yi mamaki yace me yasa aka samu sabani kun ga wannan hadisi ne tabbatacce an gane ko Abu Dawud ya ruwaito shi kuma daga cikin malaman da sun ka inganta wannan hadisi akwai al-allama muhaddithul asr Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al musulmi to abinda malamai suke cewa saboda akwai riwayoyi da sahabbai da suka zo da kabbarori daban kaga kai wannan hadisi hadisi ne karara to amma riwayoyin da sun ka saba da suka zo daga cikin sahabbai shi yasa imamu ahmad ya tafi cewa dukkan riwayar da ta zo daga wani sahabi akan adadin kabbarori to ana aiki da ita inda riwayar ta inganta ta sahabin ma'ana inda asarkin ya inganta saboda ibada ce ita ko ibada ra'ayi baya shiga cikin ta ba sani ko mun fahimta ba Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya ce shi ra'ayin da ya tafi da shi a yi raka'a bakwai a raka'a ta farko kabbara bakwai a raka'a ta farko kabbara biyar a raka'a ta biyu wannan shi ne ra'ayin da ya rinjayas wallahu ta'ala a'lam abu na ƙarshe game da sallar idi shine cewa shin khutba nawa ake yi mata khutba guda za a yi ko ko khutba biyu za a yi jamhurin malamai in muka duba suna ganin khutba nawa za a yi biyu dalilin su saboda hadisan da sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin khutba mutlaqan musu ce dai ko biyu ba sai suka ce to a doke su matsayin biyu na biyu sai suka yi kiyasin ta game da juma'a ina fata an fahimce ni hadithin da ya nuna ana yin khutba bi hadithi ne na Jabir ibn Abdullah yana cikin sunan ibn Majah wanda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba fa khataba qa'iman thumma qa'ada qa'datan thumma qama amma malaman hadithi sun ce wannan hadithi yana da rauni ina fata an fahimce ni to dan haka eh, malamai suka da'afa wato wannan sannan kuma sun ƙara da abinda aka ruwaito daga abdullahi bin mas'ud an gane ko ya nuna cewa a sunna an yukhtaba fi al-idaini khutbatayn yufsalu bainahuma bi julusin kaga wannan asar ne na ibnu abbas abdullahi bin mas'ud amma bai inganta ba kenan dai duk inda ta kai ta kawo ko ai amfani da al-itlaq da yazo ciki tunda ba a ce guda za a yi ko biyu ba suka ce a yi biyu ko kuma a yi qiyasin idi akan jumu'a wannan shine abinda yazo amma malamai suke cewa asar na ubaidillah bin abdullah bin utba shi kuma tabi'i ne ba sahabi bane da haka ke dan bai zamantowa wato hujja kai tsaye ina fata an fahimce ni to shi yasa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen da yazo na cikin Sharh Al-Mumti' yace inda yace limami zai yi khutba khutbataini an gane ko yace ya tahi akan yadda fuqaha suka tahi amma abinda suka kawo hadisi ne wanda ibnu majah ya kawo hadisi ne wanda yana yake na da rauni abinda yazo cikin sahihaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khutba khutba idi ba a ce biyu ba an gane ko to nan ne sabanin ya samu asali an gane ko al itlaq kenan yace sai dai inji Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace yana yiwuwa waɗanda sun ce ana yin khutba biyu a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kare khutba ta idi yana kuma wajen mata yi musu khutba to wannan wannan ya fassara shi da khutba biyu yace sai dai wannan ba'id ne jiddan ni aka kasance wasa ba'id saboda idan ya yi ma mata wato khutba saboda sauti tana yawa baya kai gare su shi yasa yake keɓance lokaci ya je yi musu wa'azi yace to don haka wannan ba a ɗauka shi ina fata an fahimci ni to da haka dai akwai wannan sannan sauraren khutba shin wajibi ne ko ba wajibi bane an tambaye allajina da'ima ta kasar saudiya shin dole ne sai mutum akwai zama liman zai zauna sannan kuma dole ne sai mutum ya saurari khutba suka ba da fatawar cewa ita dai sallar idi wato sallah ce cikin sunna wadda ake sunna mai karfi a wajen waɗansu tun da waɗansu suna iya ɗaukar ta a matsayin wajibi in kaddibe irin su zahiriya an gane ko to sannan suke cewa shi sauraren khutba da khutbar idi ya tabbata kamar an ruwaito a cikin sunan nisa'i da ibnu majah da abu dawud daga ata daga abdullahi ibn sa'ib yake cewa shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-idain na halarci sallolin idi guda biyu tare da maza Allah sallallahu alaihi wasallam falan ma qada as-sala kenan lokacin da ya kare sallah yace inna nakhtub mu muna yin khutba faman sha faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wanda yaso ya zauna ya saurara ya saurara wa man ahabba an yadhhab falyadhhab sun ka ce kuma hadisi ce wanda ya so ya tafi sai ya tafi idan kaga wannan ya nuna cewa mi ya nuna cewa ba a matsayin sauraron kutuba ba wajibi ba amma wanda bai tsaya sauraron kutuba ba zai makan shi hasara mai yawa saboda akwai wa'azi ciki akwai tunatarwa akwai abubuwa na hukumce hukumce wanda baka sani ba za ku ga malamai ma wani lokaci suna yin kutuba ne akan ita kanta karan sallar idi duk da yake ba wajibi bane sai da ita da hukumce hukumcenta a'a za a kalli ita kutuba wata mas'ala da take da muhimmanci ga musulmi sai a yi bayani kanta ba sani ko mun fahimta ba an gane ko to wannan shi dai ne abinda takaitaccen bayani saboda wata rana mas'aloli na ilimi suna buƙatar a yi bincike a tattaro maganganu ga nasoshi a yi bayani kada ka ji wani abu sabo baka san shi ba ka ce babu shi wannan yana daga cikin kurakuran da ɗaliban ilimi muke yi ya kamata mu gyara Allah subhanahu wataala ya taimake mu to saboda lokaci ya tafi ba za mu iya kawo bayani ba game da abin da ya shafi wato zakka zakka sai ta yi hakuri dama dai ba kuɗi gare mu ba waɗanda muke fitar da zakka eh muna bayanin zakka ne saboda waɗanda Allah ya dora ba su da haƙƙi kuma haka ba eh mu ba muna fatan Allah ya bamu mu ba mu bayar mutum wanda an nagari kullun yana fatan ya samu aiki na alkhairi wanda zai amfanar musulmi annabi Sulaiman alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammu taslim annabin Allah ne ko ba haka nan bane manzan Allah ne ko ba haka nan bane sannan kuma mai mulki ne shugaba ne kana iya ce mai shugaba don mulkin shi ba ba ma ko shugaban kasar Amerika bai mulki irin nashi ba don shi har aljannu yana mulki ba sai kun fahimta ba qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di kaga ana iya ce mai shugaban duk duniya don mulkin shi babu irin nashi sannan kuma mai kuɗi ne فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ko ba haka ba kaga Allah ya bashi uku yasa ilimin shi da Allah ya bashi tunda annabta ce wahayi ne yasa wannan wajen taimaka ma addinin Allah mulkin da Allah ya bashi yasa ya shi wajen taimaka ma addinin Allah dukiyar da Allah ya bashi kuma yasa ya cikin taimaka ma addinin Allah shi yasa in kana malami kuma Allah ya baka kuɗi to nauyi bi gare ka eh ka taimaka da kudin ka baka zuwa kace mutane wajahidu bi amwalikum wa anfusikum kai don kana malami baka bayarwa a za a yi ma hisabi kan ilimin da aka baka za a yi ma hisabi kan mi kan kudin da anka baka in kana da mulki kuma za a yi maka hisabi akan mulkin da anka baka babu wani dubara in ma ka boye ma mutane baka boye mawa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya muna mai kyau ina ganin sai mu war wannan mas'ala a haka sai mu komo cikin tafsiri sai sati mai zuwa sai a zo a ci gaba da bayanan mas'aloli na wazirul zaka wallahu ta'ala أعلم مالا مساكم ميت آية ويوم نحشرهم جميعا
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون نعم to kafin mu shiga cikin tafsiri kamar yadda muka saba muna faɗin manhajin da muke tafiya a kansa abu na farko asbabun nuzul in akwai su za mu kawo su ko ba haka ba to nan babu asbabun nuzul saboda galibin surori makkiya a lokacin da ana da'awa a makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana can ana sabkar da ayoyi ba tare da sai asbabun nuzul sun zo ba dalili kuma saboda makka tauhidi ne ana raddi ne ga mushrikai ana bayyana akida ta musulunci ba hukumce hukumce galibi a akwai ba galibin hukumce hukumce suna madina dai kenan na biyu sai kuma a zo ilmul munasabat ko ba haka ba a faɗi munasabar aya da ayoyin da suka gabace ta ko ayar da ta gabace ta abu na uku sai a zo a yi sharhul mufradat ko ba karan bane sai mu bi tafsiri na jalalaini in akwai kira'o'i ko wasu mas'aloli na lugha ko na balaga sai a kawo su in an kare sai a zo zuwa ga masa'i ko ba karan bane to don haka yanzu kafin mu je akwai mas'ala guda sai dai mas'alar tana da tsawo ita ce mas'ala ta ta yadda mutane da kuma yi musu sakamako ita za mu bar ta ƙarshe ta rayuwa ta ɗan ja lokaci ina fata an fince ni to da haka tun da mun ce babu asbabun nuzul sai mu zo zuwa ga mi zuwa ga almunasaba in muka duba littafin da muke amfani da shi littafi biyu ne mushaf na darus sahaba fi tanasubi wa tanasuqil ayat ko ba haka nan bane to da suka zo sai suka ce bayan Allah yayi bayani game da wato abin nan bayan Allah ya bayanin yadda za a al'amari na kafirai da jayayyar da suke yi ko ba haka ba sannan za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya faɗi yana shirin da wanda ya so sai Allah ya yi bayanin sakamakon nan an gane ko ga yadda zai kasancewa ina fata an fahimce ni ga yadda sakamako tunda ya ce summa ilaina marji'ukum falunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za mu ba ku labari ko mai muku sakamako to sai shiga fassala bayani lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga nan sakamako ake zance sannan kuma su kafirai wallazina kasabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha kaga munasaba ta bayyana na biyu kuma cikin tafsiri na at-tahrir wa tanwir na ibn ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wannan jumla ma'tufa ce ala wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda sun ka aikata mummuna ya ce bi itibari kauniha ma'atufatan ala jumlatin lillazina ahsanu saboda ita ma ma'atufa ce akan lillazina ahsanu da kuma wallazina kasabu sayyi'ati ya ce fa innahu lamma zakara fil jumlatayn sabiqatayn da Allah ya ambata a cikin jumloli guda biyu na nufin ayoyi ba wai kawai yana nufin jumla ba ma yaftasu kullu fariqin min al fariqayn min al jaza da Allah ya faɗi abinda kowanne ce jama'a daga cikin jama'a biyu ta mu'minai da kafirai abinda take banta da shi min al jaza'i na sakamako wa simatihi da sifofin shi wannan simat simari da sinun sifofinsa ja'at hadhihi al jumla wannan jumla ta zo bi ijmali halati bi ijmali halati jami'al fariqaini kenan ya zo ne a dunkule wallazina kasabu sayyiati sai ce summa bi tafsili halin yamtazu biha al mushrikuna sai an ka zo da fayyace bayani akan halin mushrikai li yahsula bidhalika dan ya tabbata da wannan an gane ko zikru فضيء ذكر فضيء من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات أخذ ممونا هالي شيني فضيع دفاء دضاء دياء دعين فضاء الفضاء كان ممونا هالي دا وطن دا سنك كي متك أودنا أيك الشركة سكي أكنش مثلا يقول بيك با كان إيتي وقار فيتي بياني نيجا من دا هالي وطن دا سنك أيك تممونا kinan kaga munasaba ta bayyana shi yasa cewa ilmul munasaba bai da amfani bai dace ba saboda mi saboda turawa suna kokarin nuna alqur'ani a hargitse yake ana magana kan wani abu sai a tashi kan wani abu to alhali ko a'a shi qur'anin na Allah ce tilka ayatul kitabil hakim hatta da ibnu ashur shi da yake ganin babu munasaba tsakanin sura da sura ga imamu suyuti littafi tanasuqud durar an gane ko wanda ke nuna domin shi qur'anin da surorin shi da ayoyin shi da kalmomin shi da harfan shi dukkan su akwai hikima shi ba an ce akwai hikima ai akwai munasaba ina fatan kuna fahimta ta to yana da kyau dalibin ilimi ya nemi littattafan da suke magana kan wannan ba a ce dole sai ka karba ba amma akwai abin da an ka kawo hujja za ta nuna maka tabbas abin nan haka yake mun gane wannan da kyau ko wallahu ta'ala a'lam to yanzu zamu zo a halin mu na uku shine sai mu zo da bayanin kalimomi a cikin jalalain ko ba haka ba tare da cewa in an cimma wata mas'ala ko ta qira'at ko ta lugha ko ta sarf za a iya yin bayanin ta in an kare sai a ji zuwa ga mas'alan mu wato mas'aloli saboda ita mas'ala fadi gare ta shi sai ake barin ta a karshe in ba hali ya kama ba na dole sai an abin nan nata to da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawma nahshuruhum wawun a cikin jalalaini wa sai ya kawo fi'ili uzkur ma'ana ka ambata kuma shi ne uzkur ba ina fata an fahimce ni to amma kaddara abu a cikin ilimin nahau ba abu bane wanda an dole abinda wani malami ya kaddara kai shi zaka kaddara sai dai malamai suke cewa kana iya kaddara abinda yake munasib shi yasa za ku ga malaman nahau suna sabani wajen wajen kaddara abinda aka shafi dama an shafi shi ne litazhaban nafsu kullu mazhabin dar ranka ya iya kaddara komi qur'ani akwai balaga gare shi kai ka danka kewaye sani da ilimin Allah to shi mai addurrul masun sai yace yawma mansubun bi fi'lin muqaddar za a yi mishi nasba da fi'ili muqaddar yace khawwifhum kenan khawwifhum yawma nahshuruhum ka tsoratar da su sannan kuma yace a'a au zakkirhum ka tunatar da su to kaga an ce a tsoratar da su ai su minnai an ce la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ko ba kana bane to tsoratarwa ta dace da su sai a ce a'a amma ta wasu fuska sai a ce ta dace da su tunda matukan baka mutu akan imani ba ai baka san kuma kam kenan ta shafi mu'min ne ta shafi kafir ne an gane ko yace da an ka ce nahshuruhum yace ad-damiru a'idun 'ala al-fariqayn ma'ana damiri zai koma zuwa ga min zuwa ga jama'a guda biyu domin tayarwa ba ta shafi mu'minnai ba kafirai bane su kadai ina fata an fahimce ni shi wa yau mana hasarhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku shi ya shafi mushrikai amma tayarwa ai ba mushrikai ne za a tayar ba shi yasa ce aidun ila al fariqaini ya koma zuwa ga jama'a biyu wace jama'a biyu lil ladina ahsanu da kuma wal ladina kasabu sayyi'at mun ji wannan da kyau yana da kyau in ka ji magana ka tsaya ka gane inda ta saba gaba abu na biyu bayan ya kawo wannan to abinda za a kara anan shine bai ce wa yawma nahshuruhum ba wa nahshuruhunna tunda kiyama ai da maza da mata kowa za a tayar da shi ko ba haka nan bane sai a ce li taghlibi janibiz dhukuri ala janibil inath kamar da yace yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khati'in bai ce innaki kunti minal khati'ati ba ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات با لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث mun gane ko kuma Allah ya faɗa yace wa yawma nahshuruhum satami jami'an kaga nan jami'an ya shafi dukkan yan adam domin jami'i tana daga cikin alfazul umum Allah ce wa hasharnahum tace mi falam nughadir minhum ahada lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin kuma kana bani jazmin yayi mafi ilmi mudari mujaza jazma nafyin kuma ya kore yace kuma qalbin qallabal mudari ila al madi falam nughadir ba mu bari ba ko ba haka nan bane kaga fi mu iya kuma mi madi sai ce falam nughadir minhum ahada shi ko ahadan nakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum karatu yana son a bada hujja rigima dambe da catch ko ba haka nan bane ba su warware matsala matsalar da a cikin zuciyar dan adam wanda bai gane ba to komi karhin ka sai dai in ya kafi karfin shi ya ce maka eh amma bai yadda ba amma idan aka bashi hujja da dalili su ne za su kai a inda wannan matsalar take wannan virus din sai su sai su gusar da shi sai ya koma daidai muna gane wannan da kyau shi yasa mutanen da suke karɓar da'awa a musulun ta musulunci a yanzu galibin su ba da yaki bane da hujja ne kai da kake tunanin dole sai mutane sun karɓi hujja da ƙarfin tuwo ba sa karɓa amma da hujja da dalili wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ai afwajan kinnan ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ba da makami suka shiga ba muna gane wannan da kyau to madalla wa yawma nahshuruhum kenan jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku sannan zamu ce ma waɗanda suka yi shirka makanakum antum wa shurakaukum shi makanu yana nufin wuri kaga makanakum kamar wurin ku zaka ce in zaka fassara shi amma ba haka ake nufi ba wanga suna dai ismu fi'lu amrin akwai ismu fi'lu madin akwai ismu fi'lu mudari'in akwai ismu fi'lu amrin to wanga fi ismu fi'lu amrin na sai ka kuma cikin ta wannan hauka ga ma'anar su ma'ana malamai sun yi sabani wasu ka ce ma'anar shi ilzamu makanakum kenan ku lazimci wurin ku ku tsaya nan waɗansu malamai suka ce a'a usbutu ake nufi ku tabbata domin asalin fi'ili na tabbata baya ta'addi shi yasa bai dace a ce ilzamu makanakum ba ba a kaddara mishi fi'ilin da ya saba ma ma'ana shi in lazimi na to shi ma ismu fi'il amrin ya koma lazimi in muta'addi da shi ma ya koma muta'addi ma'ana dai Allah ya ce za su tsaya za mu ce da su ku tsaya wurin ku fa zayyalna bainahum sai mun kai sai muka rarrabe shine zayyala an gane ko Allah ce lauta zayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima da sun koma a bangare ɗaya ko sun tsabbace da a azabtar da kafirai shi yasa an kace ba a ce a shiga makka ba to kalima ta zayyala ko a lokacin da muka yi tafsiri a cikin watan ramadan mun ce malaman sarfu sun yi sabani kanta shin zayyala daga zala yazilu ne ko ko daga zala yazulu ne in an ka ce daga zala yazilu kenan zayyalna ya koma fa'ala domin ya'un ce aka kara ma ya'un amma in mun ka ce zayyalna daga zala yazulu kenan sai zaman to ya'un an ka kara asalin shi zaiwala ne to da ya'un ta yi makwabtaka da wawun sai aka juyar da ita ta koma zayyalna ban san ko mun fahimci wannan ba to waɗansu malamai suka ce asalin shi daga wancan ne wasu ne suka ce amma shi zala yazilu intabe ana nufin na gusar da abu zala wato kana iya cewa ziltu shay'a aziluhu na gusar da shi na matsar da shi in kuma kace zala yazulu abu ya gushi ba sani ko muna fahimta ba to amma abinda malamai suka rinjayar shine zayyana asalin shi ya undi ba sani kuma fahimta ba dalili kuma in mun ce zayyala fa'ala fa'ala in ya'un ne kaga zayyala yuzayyilu tazyilan shine masdarkin shi amma in mun ce asalin shi fa'ala ne tunda zaywala fa'ala an ƙara ya'un to sai zaman to wazinin shi fa'ala to amma masdarkin shi tazyil ne shi ko duk fi'ilin da zaman to fa'ala shi adda taf'il fi'ilin da ya zaman to fa'ala ne to da shi da fa'alala masdarkin shi fa'alala ne kaga dahraja yudahriju sai ka ce mi dahrajatan baytara shine yayi fashi kenan yubaytiru baytaratan to kaga kun sun ce at-tazyid kenan masdarkin shi at wato at-taf'il ne kenan asalin shi ya'un ne malaman luga sun ka faɗi ba ni ba fa eh in ka ji baka ka koma cikin ad-durrul masun da sauran littafai zaka yi wannan amma larabawa suna cewa zayalal makana kenan ya gusa ya bar wuri kenan da zayala shay'a kuma ya gusar da abu sai sun ka ce asilin shi da alifkin da alhamza in ka ƙara ko shadda ba sa ƙara mafi ilin ma'ana domin milis taksiri ne domin kana cewa azilu shay'a na gusar da abu to in ka ce zayyalahu kenan zai zamanto lit taksiri yana nuna abin yayi yawa ba don ta'addi ba don fi'ilin da ba muta'addi na sun shi na sulatin shi mun gane wannan ko amma in larabawa sun ka ce zawala to ba yana nufin ba zala ya zuru ya gushe amma in suka ce zawala akwai zala ya zuru abu ya gushe akwai zawala shai'a shine ya aikata abu ina fata an fahimce ni an gane ko zawala shine ni shine yana nufin ya aikata muzawala an gane ko amma ba su cewa zawala suna nufin faraka ya bar abu sai dai su ce zawala bi ma'ana hawala yayi kokarin aikata wani abu ko kuma ka ce khalaqa ma'ana yayi tu ya tudanyi wani abu ina fata an fahimce ni almuhimmu sai Allah ce fa zayyalna bainahum sai muka rarrabe tsakankanin su an gane ko muka maida su yana yiwa bainahum tsakanin mu'minnai da kafirai ko ko zayyalna bainahum muka rarraba tsakanin mushrikai an gane ko wajunan su intabe bainahum dinnan muka rarrabe tsakanin mushrikai da abin da suke bauta ba ko ko zayyalna bainahum muka rarraba tsakanin mushrikai wa junansu dalili kuma saboda mushrikai ba nau'i ɗaya bane na zamani daban-daban ko kuma a'a waɗansu sun fi waɗansu kafirci sai muka maida waɗanda suka fi kafirci can da waɗancan tun da ko jahannama ai mataki mataki na thumma lanahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siliya mun gane wannan da kyau to fa zayyana bainahum wa qala shuraka'uhum sai abubuwan da suke bauta ma jam'i da sharik sun kace an gane ko ma kuntum iyana ta'buduna buku kasance ba kuna bauta muna ina fata an fahimce ni to anan cikin abdurrul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi sai ce intabe da fi'ili na fa zayyalna rike da kyau zayyalna fa'alna fi'ili madini wa qala fi'ili menene fi'ili madini qala yaqulu asalin shi qawala yaqulu ko ba haka nan bane yace hadhani alfi'lani wadanga fi'ili guda biyu madiyani lafzan lafazin su madini mun ji da kyau yace mustaqbalani su dinnan guda biyu mustaqbala ne ma'anan ma'anar su tana nufin abin da zai zo gaba yace li atfihima domin an yi atafin su ala mustaqbalin akan fi'ilin da zai zo wa huwa yawma nahshuruhum ranar da zamu tada su dama fi'ili mudari'i yufidu al-hal aw al-istiqbal to kaga nahshuruhum fi'ili mudari ranar da zamu tayar da su kenan ba a tayar da su ba thumma naqulu lil ladina ashraku sannan zamu ci ka gani shi ma wannan zuwa gaba ne to fa zayyalna mun rarrabe ma'ana za mu rarrabe shi wa qala shuraka'uhum ababin bauta su za su ci to sai kace ilimin nahwu bai da amfani ilimin balaga bai da amfani ilimin sarfa bai da amfani ilimin adab bai da amfani to ya za ka gane nafsi akwai wadansu abubuwa waɗanda in shubuhar ta taso ba in ba waɗannan ilmukan ka sani ba ba za ka yi fayyacewa ba shi yasa ina faɗa ina maimaitawa a tashi a koyi ulumul ala al-lughawiyya wa shar'iyya saboda duk ta inda aka fito ma da izinin Allah ka samu damar bada hujja mun gane wannan kuma dan ka bada hujja ba shi ke nuna dole sai an karba ba kai baka yi annabawa ilimi ba baka yi annabawa daraja ba baka yi annabawa sanin uslubi na da'awa ba amma duk da haka mutane ba su karba musu ba wasu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ya'ti nabiyyun yace mi wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo babu wanda ya karba mishi in yana da ƴaƴa ba su karba mishi ba in yana da mata ba su karba mishi ba to to da haka wa- kuma duk da haka dan wani bai bi shi ba shi ke nuna ya rage ba da- ya ka ya to daraja sai ta rage ta kasance shi annabi in akwai mallamin da mutum dubu ɗari ko mutum miliyon ɗari suka bi shi bai kai wannan annabin daraja ba shi sa kada ka damu da duk mutane sai sun yarda da kai duk mutane sai sun bi ka yawan jama'a ba ga yawan jama'a ake so a kai dai ka tsarkake niyyar ka kai abin da Allah ya ce isar da sakon ko annabawa ba su da izini su shirya da wanda suke so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ko ba haka nan bane in alayka illa albala ko ba haka nan bane fa inna ma alayka albalagu wa alaina alhisab ba kai ne kake isar da sako ba amma wani sai ga ya damu da dole sai mutane sun karba mishi duk yadda ka kai bayani ba kai annabawa kuma su karba musu ba kai dai ka isar da sakon Allah muna gane wannan da ke ko sai yace kuma wa nadhiru qaw- wa huma nadhiruhu qawlihi ta'ala irin wannan yazo cikin alqur'ani inda Allah ba da qissar fir'auna yace yaqdumu qaumahu yawmal qiyamah fir'auna zai shiga gaban mutanensa fa awradahumun nar ya kada su a cikin wuta kaga ya qadum fi'li mudari'i ne yufidu al-hal aw al-istiqbal zai shiga gaban su ake nufi amma ba a ce fa yuriduhumun nar ba sai an ce fa awradahumun nar ya sa su wuta mun gane wannan sai ce to wa iyana inda su an ce iyana ma kuntum iyana ta'buduna ba ku kasance ba kuna bauta muna mu kadai sai yace maf'ulun muqaddamun shi iyana maf'ulun ne wanda an ka gabatar kuddima dalilin kaddama shi lil ihtimami bihi saboda yana da muhimmanci nan ta fuskar mi ta fuskar ma'ana ai ana suna iya cewa ma kuntum ta'buduna la amma sai aka ce ma kuntum iyana ta'buduna dan muhimmancin su tsarkake kansu ana gaban Allah in ko ana gaban Allah akwai mi akwai matsala tun da gaban Allah ka hi son ka tsira ko turawa suke cewa devant Dieu et devant le peuple gaban Allah gaban mutane ai lamari ya baci ashe turawa ma sun san kiyama ba ta da kyawu amma cewa da suka ba su imani da ita ba tun da devant Dieu et devant le peuple ai wannan sai kiyama muna ganewa to saboda waɗanda aka yi shirka da su gaban Allah dole za su yi kokarin barantar da su shi yasa sun kace ma kuntum iyana ta'buduna ba sai ta'buduna ba a'a mu din nan ni ni da aka cewa kaza a'a, wallahi ba ni bane dole ka barantar da kanka ko ba haka nan bane ko an zo wajen shari'a wajen yan sanda ko wajen jandarmomi an gane ko ko ah, kotu mutum ai sai ya gabatar da kashe ce ni a ni ban yarda da wannan ba shi yasa kake ganin ko a shari'a turawa shari'a ta turawa in an ka zo in za prokirar zai gabatar da shari'a ni yake cewa siye le siye bakan ya ce monsier dama mai siye ke ai monsier na ku to saboda shari'a za a yi bai cewa monsier don mon tana nuna nawa to shi ko bai danganta ɗan ta'adda zuwa gare shi sai ce le siye eh kajju da hijimu yace to shi kuma ga kashe yan gauri sai Allah ya kyauta sai yace lil ihtimam bihi wa lil ikhtisas kuma dan saboda ke bantuwa an gane ko ma'ana su nuna ba mu kadai kuka bauta ma ba ima kuntum iyana ta'buduna mu ba ku bauta mu da kwata kwata ba mu ba mu wasan da bautar ku ba kenan i- i- wato ikhtisas ibadar ku ba ta keɓanta da mu ba kenan suna nufin a'a mu mun tsira mun yi takammu ina fata an fahimce ni sannan kuma bai kawo abu guda ba shine kuma wali ra'ayatil fawasil saboda a hankalta ma karshen aya inda sun ce ma kuntum ta'buduna na kaga ayat ba za ta kare ba da mi da wazanin da ayoyi waɗanda sun ka gabace sun ka kare da shi kaga hum fiha khaliduna hum fiha khaliduna in an ka ce ma kuntum ta'buduna na kaga bai yi ba tunda da an ka ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun kaji an tsaya da nuno walladina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhilla ma lahum min Allah min 'asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kaji ya kare da nuno amma da anka ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna bainahum wa qala shurakauhum ma kuntum iyana ta'budun kaga da an ce ma kuntum ta'buduna na kaga sai zaman to ya kare da nuna amma mai alif kaga wazanin ba zai tafi ba kinan qur'ani yana hankalta ma abin da yake da alaka da ma'ana kuma yana hankalta ma abin da yake da alaka da lafazi shi yasa suke kiran al-i'jaz al-ma'nawi wal-i'jaz al-lafzi fil qur'anil karim mun ji wannan da kyau to madalla dan haka kanka ce abin babu hujja a ana kawo shi ne da hujja shi yasa ma yace da an ka mai mai mai, mai ad-durrul masul yace wa huwa wajibu taqdimi ala nasibihi li'annahu damirun munfasilun law ta'akhkhara anhu la lazima ittisaluhu domin iyana yana rabuwa da fi'ili amma inda an maida shi can gaba to sai ya haɗe sai ya koma min sai ya koma ma ma kuntum ta'buduna da ba mu kuke bauta ba kenan kaga nan sai zaman to bi sai zaman to ya hadu tare da fi'ilinsa abba sai anka ce iyana kaga ya zaman to damirun munfasil inda ya koma baya da ya koma damiri muttasil mun ji wannan da kyau to wannan shine abin da yake da alaka da wato lafuzza waɗanda wannan ayar ta kumsa kafin mu je zuwa ga matsala saboda yanayi na lokaci shine cewa tunda yau ranar farko ce zamu bi abubuwa a hankali shine cewa kai kullum ma ya kamata mu bi su a hankali ko ga wani ya ce wance a yau ranar farko ta zama abubuwa da hankali ya ce a an yi abin nan domin matsala ta alhashiru matsala ce wadda tana da abubuwa masu yawa akwai hadisai karkashinta akwai ayoyi kidan ba za mu yi mata ba ba za mu yi mata gaugawa ba shine cewa a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi yace fa in qila idan aka ce كيف قال الله تعالى يعني الله يتي ويوم نحشرهم جميعا رانا دا mu tado su gaba daya thumma naqulu lil ladina ashraku sannan mu ce ma waɗanda suka yi shirka makanakum ku tsaya wurin ku antum ku wa shurakaukum da abinda kuka bauta ma makanakum ta'kidi ne na dhamiri wanda a cikin wato uh, abin nan dhamiri wanda a cikin ismu fi'lu amr domin an ce makanakum kamar an ce maka usbut anta kenan kaga anta din dama usbut akwai anta a cikin shi amma ibnu atiya ya dauke shi a matsayin mubtada shi antum mubtada ne an gane ko kenan antum wa uku an gane ko kenan usbutu ku tabbata amma malamai da dama in ka diba cikin abdurul masul musamman abu hayyan safiyya ta cewa i'rabin antum a matsayin mubtada yana da rauni don qur'ani yana amfani da wannan a wurare da dama wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljanna ba sani ko mun fahimta ba sai ya ce wa qala fi mawdi'in akhar kina cikin as'ilatul qur'anil majid Allah ya ce wani wuri wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah ko ba ka da bane Allah ba zai yi musu magana ba ranar tashin alqiyama aya ta 175 a cikin mi suratul baqara 174 to anan mai har da alqur'ani wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim a cikin ali imrana wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama wala yuzakkihim wa lahum adhabun alim Allah ran mai har da Qur'ani kai hattara dan in sun ka ji ka ka baka sa wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wala tashin abin nan cikin ali imrana sai sun abun in kuma ka sa cikin bakara sai sun jawo ka baya to nan kaga Allah ya ce ba zai musu magana ba nan ne iskalin yake wala yukallimuhumullah Allah ba zai yi musu magana ba kuma nan ya ce thumma naqulu lil ladina ashraku kai dan qur'ani yau kana cewa a'a wai hadisi kaza an ce kaza a cikin qur'ani ma in baka san kaidodin ilimi ba nan ma cikin qur'ani an ce kaza kuma an ce kaza la yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba ko ba magana ba to kuma thumma naqulu lil ladina ashraku muka ce da waɗanda suka yi shirka tab a alƙur'anance in ji ɗan ƙur'ani yuna sai ce ƙulna za mu ce yau malƙiyamati mawaƙifun ita ƙiyama tana da wuraren da za a tsayuwa wa mawaƙin akwai bagirrai daban-daban gurare daban-daban fafi mawƙifun a wani wuri la yukallimuhum Allah ba zai musu magana ba ma'ana lokacin da za a taro su ko ba haka nan bane lokacin da anka koro mutane anka taro su nan Allah ba zai musu magana ba wa fi mawqifin yukallimuhum a wani wuri kuma Allah zai yi musu magana mun gane wannan da kyau a wani wuri Allah zai musu magana kenan lokacin da za a yi musu hisabi wa nadhiruhu qawluhu ta'ala fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan yace irin wannan kamar inda Allah ya ce ranar tashin alkiyama ba wanda za a tambaya laifinsa ko mutum ko aljani suratul rahman aya ta 39 yace to kuma wa qawluhu da inda Allah ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'maluna kuma ce Allah yace yayi rantsuwa da kansa sai ya tambaye su to cikin so ce ta a ƙarya a'a a wani wuri ba za a tambaye su ba a wani wuri za a tambaye su asali waɗansu malamai suka ce a'a amsar da za a bayar anan almuradu abin nuhi annahu la yukallimuhum Allah ba zai yi musu magana ba kalama ikramin magana ta girmamawa kidan da yace la yukallimuhum yana nufin la yukallimuhum kalama takrimin inda yace zai yi musu magana kenan sa yukallimuhum kalama taqri'in wa tawbih bal kalamu tawbih wa taqri' za a yi musu magana ta zargi shi yasa za a ce musu makanakum antum shuraka'ukum kaga ga magana ce ba ta girmamawa kina akwai alqalam alkalamul mutlaq akwai mutlaqul kalam kamar da Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake cewa mun ji wannan da kyau to kaga dan haka ashe daukan nassi ba tare da hankalta ma sauran nassoshi ba ko ka dauki aya ita kadai ba tare da ka hankalta ma su ayoyi ba ko ka dauki hadisi ba tare da ka hankalta ma sauran hadisai ba ko ka dauki aya ba tare da ka hankalta ma sauran hadisai ba ni za a samu matsala za a samu shi yasa muke kira zuwa ga dalibai kun ga Allah ya taimake mu a sunna TV EKS mun yi aljam'u bainal ayat littafi guda biyu littafi na farko daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu wannan littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi akwai mas'ala 1236 kaga in ka same su ai bayan akwai wasu littattafai amma waɗannan naga sun kawo matsaloli kwarai da gaske shi kuma shankiti yayi tafsiri ya faɗi ka'idodin da ake bi sai na hada su guda biyu to a zuwa gaba in Allah ya ba mu iko muna son mu yi ɗauka ko da ba a gidan TV bane aljam'u bainal ayati wal ahadith an gane ko ya za a hada tsakanin ayoyi da hadisai saboda shi wancan tsakanin ayoyi na kaga mun kare dan qur'ani yuna yanzu kuma sai mu zo aljam'u bainal ayati wal ahadith ya ne za a hada tsakanin ayoyi da hadisai da ake ganin kamar sun ci karo da juna tunda mu da mun kai da hadisai abu na uku in Allah ya bamu iko za mu yi aljam'u bainal ahadith ya ake hadawa tsakanin hadisai kaji karatu ya zan nawa ya zan uku to guda ya kare sauran biyu in akwai rayuwa Allah ya bamu iko an gane ko insha Allah a tarba cikin WhatsApp da Telegram kaji alarmu isa ya bayani amma ba ai ba muna nan muna shirin za a yi eh in Allah ya so karatu tukka suna nan da muke son yanzu a rinka yi a yi ɗauka su sai a rinka tura su cikin telegram da whatsapp ba dole ba sai a masallaci ko gidan tv don hanya ce da za ta ƙara sawar ɗaliban ilimi su rinka samun karatu a kowane lokaci don Allah ya ba mu iko mun gane wannan yawwa to kaga dai wannan tana nuna da an kace ba za a tambaye su ba a wani wuri ko wani wuri kuma za a tambaye su ko ko a'a ba za a tambaye su ba tambaya ta neman sani da Allah ya ce ba wanda zai tambaya Allah ya karhin ya tambaye ka don ya nemi sani gare ka fala nas'alanna alladhina usila ilaihim wala nas'alanna almursalin tace mi fala naqussanna alaihim bi'ilm tace mi wama kunna ghaibi da a basu ba tare ba labari ba tare da Allah subhanahu wataala ya faku ba wama kunna ghaibina ba mun faku ba ma'ana ba mu faku da ilimin mu ba mun sa abin da yake faruwa ba ana nufin zatin Allah yana nan ba kuma a nan sai kayi hattara akwai wata mas'ala mai hatsarin gaske shi da cewa makon na za'ibina ko ba ka nan bane a to kuma sai ce alladina yu'minuna bil ghaibi sai kayi imani da gaibi to kuma Allah kuma menene ai gaibi ne ko shi da daga cikin arkanul iman sit kuma ya ce wa makon na za'ibina kaga za ka yi kaga daga nan sai ka rikici kuma duk qur'ani ne da yace wa makon na za'ibina akwai gaibin da yake nufi kuma da ya ce ƙulla ya alamu mun fis samawati wal ardil ghaiba ta ce min illa Allah to nan kuma ya ce babu da san gaibi sai Allah kuma bai yiwa ka sai lahira baka imani da Allah ba kuma ka shiga aljanna to kuma babu wanda ya san gaibi sai Allah kuma ce yu'minuna bil gaibi kuma su yi imani da gaibi yami ake nufi a'a al-ghaibul mutlaq la ya'lamuhu illa Allah wanga gaibi yu'minuna bil ghaibi gaibi ne muqayyad abinda Allah ya bamu labari na gaibi shine zamu yi imani da shi in ba haka ba ba za ka fahimci nasi ba shi yasa rikicin da ake yi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wasu ce bai san gaibi ba muna ganewa matsala ce mai sauki ga wanda Allah kyakkyawan niyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibul mutlaq ba gaibi sakakke ba wanda ya san shi sai Allah an gane ko sai in Allah ya so ya sanar da wanda daga cikin bayinsa ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يستبي من رسله من يشاء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا كذا غيبي ننمي مقيد أما غيب المطلق لا يعلمه إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون to da haka yana da kyau a tattaunawa ta matsaloli na ilimi mu rinka sawar wato hujja da dalilai ba tare da cin mutunci ba ko zage-zage domin zage-zage baya sawar a gane gaskiya shi zagi ba wanda bai iya zagi ba kasancewar mutum ya lalace ba wani abu na mai wahala ba lalacewa ba ta da wuya gyara shi ne yake da wuya mun gane ko to a abu na karshe wanda za mu kawo kafin mu shiga cikin eh, bayanan hashar tun da lokacin namu ya fara karatuwa kwarai da gaske shine cewa an yi amfani da zamiri na jama'a amma ba jama'ar ake nufi ba da ya ce wa yau ma na shuruhun ranar da bai ce yau ma a shuruhun ba ce ce na shuruhun an nunu littazim tana nuna girmamawa ba tana nufin mi ba ba tana nufin ta'addud ba domin Allah a aqidar musulmi nawa ne da ya ce kuma summa na ƙulu bai ce summa a ƙulu ba an nunu littazim gaba yadda kake cewa ku su ba ba in ka ce ku su baba baba nawa gare ka in ka ce ku su mamma mamma nawa gare ka kaga in ka ce ku su baba yufidu ta'zim la yufidu ta'addud idan idan yana nufin ta'addud ka san shege ke tun da wanda bai da uba guda an gane ko eh ko a faransanci zaka ji an ce vu da yake ingilishi da vu da ci duk guda ne yiwu ne amma da faransanci an ce vu yana nuna ka girma mutumin shi yasa a turanci in ka ce ci to ka nuna mutumin bai da kima gare ka koko can cikin gida na suna magana su wa junansu an gane ko yawwa thumma naqulu lil ladina ashraku fa zayyalna ka gane bai ce fa zayyaltu ba an nuru lit ta'zim wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'buduna sun kace bu kasance kuna bauta mu da ba kaga da wannan ya nuna sun mi sun kafirce mai ibadar da suka yi musu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kam Allah ce wala yunabbi'uka mithlu khabir istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratin alaihim kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim dhidda haka na malamai sun kai bayani akwai ayoyi cikin alkur'ani da dama da suke bayani kan wannan to idan muka zo mataki na ƙarshe shine matsala ta tayar da mutane na tashin alkiyama a cikin littafin as-sahihul masbur na ustad dr hikmat bashir wajen wa yawma nahshuruhum jami'an ya kawo magana ta sheikh muhammad al-amin shankiti inda yace wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sai kawo hadisi wanda imamu ahmad ya kawo shi kuma ya zo cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu yawmal qiyamati ala qaumin fawqa nas muna qaum qaum jam'in shi akwam shine tudu ranar tashin alqiyama fayud al umam za a kira al ummomi an gane ko wa awsanuha da abin da suke bauta ma wa ma kanat ta'budu da abin da ta kasance tana bauta ma kenan gumaka ko ko duk abin da ba sun ka kasance suna bauta ma yace al awwala fal awwala za a kira su dai bayan daya ثم ياتي ربنا عز وجل بعد ذلك الله zai zo in an ce Allah zai zo wanda sai ce mala'iku za su zo a'a Allah zai zo amma bai bar mana sanin kaifiya ba wannan ita ce aqida ta salaf ko ba haka nan bane fa yaqulu ma tantaziruna Allah zai magana mi kuke jira fa yaquluna nanzuru rabbana azza wa jalla suce muna jira Allah ya zo yayi hisabi fa yaqulu ana rabbukum Allah zai ce ni ne ubangijinku fa yaquluna hatta nanzura ilayhi suce ai muna son mu ga Allah qala fa yatajalla lahum azza wa jalla sai Allah ya bayyana gare su ya Allah zai bayyana ba mu sani ba wa huwa yadhaku Allah sai ka ce yana min yana dariya in zaka fassara shi ya Allah yake dariya ba mu san kaifiya ba a eyo idan ya zamanto zatin Allah ya bambanta da zatin dan adam to kenan in an ka danganta aiki zuwa ga Allah zai bambanta da mi domin in ka ce a Allah ba zai yi ba kamar ka karyata ubangiji ne sannan kuma a in ka ce ka kamanta Allah da halittun shi kuma bai yi ba domin halittun kansu wa junansu ai ba ɗaya bane yanzu in ka ce kuka ka tsaya ai an san kuka ko to in ka ce kukan jariri ko jinjiri sai ka ce kukan mace sai ka ce kukan namiji sai ka ce kukan kare sai ka ce kukan ƙato laila kai da kanka kasan kukan ƙato gumza ka to kenan irin waɗannan tun da zafi ya bayyana ya bambanta to kenan kuma fi irin ya bambanta to sai Allah subhanahu wata'ala wa yawta kullu insanin minhum munafiqun wa mu'minun nura za a ba munafiki da mu'mini haske kafiri da ma bai da haske don Allah ce ka annama ughshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima wa taghshahu zulma sai daga baya duhu ya ruho kinan ma'ana ubangiji ya samu kance shi yasa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa hatta da kafirai za su ga Allah ranar tashin alkiyama sai dai ganin da za su yi wa ubangiji ba gani ne na rahama ba ba sani ko mun fahimta ba amma waɗansu suka ce kafirai ba su ganin Allah dan ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuna wasu suka ce a'a a wani wuri na ba za su ganshi ba amma a can farko za su gane shi sun kai aljama'u bainal ayati wal ahadith thumma yattabi'unahu an gane ko ma'ahumul munafiquna sannan za su bi bayan magana ta ubangiji kenan munafikai za su bi ala jisri jahannama za su zo akan eh, gada ta jahannama fihi kalali akwai kalali shi kalali jam'i ne na wato kallub ko kuma jam'i ne na kullab ya an ce kullab ko kallub to me ake nufi da shi wannan kalima tana da ma'anoni daban-daban in an ce kallub ko an ce kallab ana nufin sahibul kalbi mutumin da yake da karnai abu na biyu tana nufin a'a muallimu kilabis saidi mutumin da yake karantar da karnuka yadda suke farauta kaga ba dole bane sai nashi ko kuma shine bambanci shi da na farko sannan kuma in an ce alkallub ko kalalib hadidatun fi tarafin rahal wato eh, karfe ne wanda ake taraf in an ce taraf gehen arrahal kama sirgi ko abinda ake azama doki kun ga idan mutum zai hau doki za ku ga akwai wani karfe da ake sawa to irin wannan abin shi ake ce ma kallu amma asalin shi itti ne mai kaya to wannan abin da shi ake in ana son dabba ta zabura sai a dan soka mata shi sai ga ta zabura masu ki- masu sukan doki suna ganin irin wannan sun san shi to za a zo akwai kalalib wannan siradin akwai kalalib cikin shi kenan karufa waɗanda suke masu kirta wa hasak da hasak hasak wani icce ne wanda malamai suna fassara shi da karangiya ko ba karan bane sun kace icce ne nabatul lahu thamaratun khashina yana da samara kamar ƴaƴan itace masu kaushi sannan ta ta'allaku waɗanda suke ha- suna ta'alluq kana iya cewa suna shiga kenan awsafal gharami suna tafe ma dabbobi wato kenan dabbobi kanana wa awbaral ibili sai su ga cikin gashi su su mace an gane ko wa inda warqihi shaukun yana da shaukun kaya shine malamai suka fassara da karangiya mai yiwa dai yana kusa ga karangiya to waɗannan ya khuduna man sha'a duk wanda Allah ya so sai sun kirce shi ko sai sun yage shi sai sun yage shi sun ma yutfa'u nurul munafiqin sannan sai Allah ya bice hasken munafikai an gane ko wa yanjul mu'minun mu'minai za su tsira dama Allah ya faɗa yunadunahum alam nakum ma'akum ko ba haka nan bane qalu bala walakinnakum fatamtu wato qila ji'u wara'akum faltamisu nura yadda ya so yaudari mutane ya zamna da mutane kamar musulmi ne daga baya ya ja da baya haka Allah zai ba shi haske kamar mai imani ne daga baya shi ma sai a juya mishi shi yasa in mutum ya dauke ka sakare ya tuce ka gobe in ya dawo ga kace mai munafiki sai ya in mutum ya tuce ka miliyan daya sai ya taho da harka ta miliyan goma ga kace mai ba za a yi ba bashi sai ya tsara ta miliyan goma sai ka son ce mu an gane ko? domin mugu in ya gane ka gane shi bai dawowa amma darasi ake bashi yanzu in ya cuce ka miliyan biyu ya kamar baka gane ba yanzu in ya dawo sai ce a waɗancan miliyan biyu akwai yadda za a yi zan kawo maka su harkar ne muke jira yanzu ga wata harka ta miliyan ashirin suka ce mai ba matsala sai ya tsara duk bayanan shi an tsara takardu da komi ranar da za a bada kuɗin suka ce to kai kuma wata wani uzuri ya gita maka kuɗin nan ba a same su ba sai shiga da cewa ashe yaudara ba ta da daɗi shi yasa mugu kun ga ka- turawai da suke kashe mutane a ƙasashen duniya amma su ba su san a kashe su da an kashe mutum guda turai sai an yi sati guda duniya tana ji amma ku dibe da ake kisan mutane a afirka da ƙasashen larabawa sun yi sun koji ba sa yi ji yadda isra'ila take yin kata-kata da da larabawa filistinawa amma duniya tana kallo amma yau da an kashe mutum guda nasu duniya ta kama shi shi yasa mugu in ba abu ya kai gare shi ba bai yi. kuma yakin nan da suka wagu sai ya kai can da putin da ya kare da ikiran ina za shi turai eh wannan kan ba ka sa shakka a dai jira lokaci idan rasha sai sun shiga turai din su yi kasa-kasa da su to kaga wannan lokaci da kamata mu ko sai mu samu mu ji daɗi mu shirya eh fatanju awwal awwal awwal zumara zumara jama'a ta farko za ta tsira wujuhum kal qamari fuskokin su kamar wata lailatul badri kamar rana wato yadda kai shabe shine lailatul badri 70 alafan akwai mutum 70 la yuhasabuna ba za a yi musu hisabi ba Allah ka sanya mu cikin su thumma alladhina yalunahum sannan wadanda za su biyo bayan su ka adwa najmin fis sama'i kamar wat- wato tauraro mafi haske za su zo hasken su wato fuskokin su suna haske thumma dalika hatta tahilla shafa'a kina ana yi haka hasken na raguwa har a zo wajen ceto fayushfa'una fayashfa'una ko har a zuwa ga ceto fayushfa'una za a cece su hatta ya khruja man qala la ilaha illallah har sai wanda a cikin wata ya fita wanda ya ce la ilaha illallah fi qalbihi mizanu sha'ira gwargwadon wato imanin imanin shi akwai ya kai kamar eh, nauyin eh, abin nan sha'ira kenan dan alkama fa yuj'alu bi fana'il janna sai akai su a filin aljanna ba ba ba wato fana eh, eh, akwai fina akwai fana in an ce fana abu ya kare alfina'u shine farfajiya kenan bi fina'il janna wa yuj'alu ahlul jannati yahriquna alayhi wa yaj'alu ahlul jannati yan aljanna sai su fara nan ja'ala ba ana nufin ba sun kasance a'a yaj'alu sai su fara ahlul jannati su yan aljanna yahriquna alaihim min alma'i suna zuba musu ruwa hatta yambutuna sai jikin su yayi tsiro nabata shay'i fi sayli kamar yadda abu yake tsiro wato abu yake fitowa a cikin tsiro Ah, kamar in an shuka abu ya fito a cikin godabe na ruwa shine as-sayl wa yadhhabu harquhum sai kunar da wuta ta yi musu wannan bakin sai ta tafi thumma yas'alu Allahu azza wa jalla ثم يسأل الله عز وجل sannan يسأل الله kenan daga cikin su mutum zai dai daga cikin zai tambayi aljanna hatta yaj'alu lahu dunya sai Allah ya bashi aljanna fihi a aljanna irin fadin duniya an gane ko wa ashrata amsalha da kuma duniya guda goma kaji abin da za a ba mutum guda amma ga Allah wannan ba wani abu bane domin da kun fa yakunu duk ana ba kowa abin da shike so dama dan Allah ya jarraba ku ne ka san suna cewa me yasa Allah bai ba kowa kuɗi ba ai an ka ba kowa kuɗi duniya ba ta zamduwa walau basata Allahu rizqa li ibadihi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya in kowa na da biliyan goma wa zai ma wani noma wa zai ma wani wanki kai tsammanin ka wani na wani ma son shi kai a bashi kuɗi ya sai maka mai halaka mutane to in duk waɗannan suna da kuɗi yasu duniya na ta zama lafiya shi yasa da kaga Allah bai ba ku kuɗi ba dan Allah maruwaci bane a'a ya san da duniyar ba ta zaunuwa biyayyar da kaga da yawa daga cikin talakawa suna yi wallahi wasu ba don Allah bane kina mai gida lahiya da migo alhamdulillah mai gida wallahi wannan in cikin daji na ko kashe kashe na yi Eh, bala'i na na talauci yasa ga ne wasu da yawan mutane daga ganin suna da ladabi wallahi talauci na da sun yi kuɗi to bala'i zai tashi shi yasa sai Allah bar su talakawa dan duniya ta zama lahiya
Allah ya kare ni sannan in an ka ba kowa kuɗi wa zai yi karatu wa zai yi ƙere-ƙere wa duniya ce ba za ta yi ba sai da duk abin da kaga Allah ya aza duniya bisa gare shi dan ka ga wani talaka kaga bai kuɗi ba kana ganin kamar a Allah ya yi ka sani shi kuma Allah ba maruwaci bane halin mutane Allah ya sani ka je ce walau basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard da sun yi tsadin jiya bayan kasa yanzu ba da babu kuɗin yinin yadda sun ka wadata ga kasa dincin yake to yan kowa yi kuɗi wa kaga kowa sai sai mukammai to in kowa na da makami kuma yaushe rayuwa za ta yi ba za ta yi ba ɗauki yanzu kasashen larabawa inda yanzu kamar kasar libya da babu gwamnati kowa na da makami a gidan mai in za a sha mai yanzu na wani zai ɗauko bindiga ce zan mi za ka shiga gaba na wai ka an ce wai akwai hukuma ta ta- ta Benghazi a Haf- Haftar a an gane ko akwai hukuma ta abin nan ta ta ta- ta Trablus an gane ko Tripoli ƙarya ne kowace unguwa akwai shugaban kasa kowace kabila Libya shugaban kasa ya yi dubu dama Gaddafi ya faɗa musu in littafi Libya sai ta fi Afghanistan lalacewa yau kowa da makami waye shugaban wani wa zai ba wani umarni babu in kana da kuɗi ba takka tana da kuɗi ta sa wando ka sa wando to ina namiji na mace wannan ba zai taɓa yiwa ba to almuhimmu dai kaji abin da za a basu wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kuma ya zo cikin sahihi muslim min tariq ibn jurayj an abi zubair an gane ko amma yace wa qad wa ustad dr hikmat bashir yace wa qad waqa fi ba'dhihi tashif wa taqlid cikin riwayoyin shi akwai an samu tashif wani ilmi ne cikin ilmin hadisi ma'ana ta canza wadansu kalmomi an yi kuskure wa taqlid kuma wani hadisin sai ka iske an cakudo da wani hadisi ya ce nabbaha alaihi muhammad fu'ad abdul baqi ɗaya daga cikin malamin waɗanda sun kai eh, aiki ga hadithin sahihul bukhari da muslim fu'ad abdul baqi da ya aiki ga eh, sahihul bukhari da muslim ya nabbaha cewa akwai wannan wa bayyana haqiqatahu kenan ya nuna haqiqanin inda an kai takhliqi da wadansu abubuwa in kana so sai ka koma can ina fata an fahimce ni to yan uwa wannan ita ce khutsuwa ta farko wajen bayanin yadda za a taro mutane a ranar tashin alkiyama sati mai zuwa in akwai rayuwa akwai littafi na alkawa'id al'usuliya akwai hadisai da za mu zo mu ɗauko an gane ko da waɗanda ni ƙaro da kuma littafin al'ahadithul mushkila alwarida fi tafsirin qur'an karim akwai matsala guda game da kenai zaman to littafi biyu za mu yi bayani game da yadda za a taro mutane da tashi alkiyama da sakamako sannan mu je aya ta gaba in allah ya so ya kaddara amma alaran ma kafin mu abin nan baka karanta mu da ko da aya biyu ne mu jiya نعم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh